tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora mana a mizanin da ni da nake bubbugawa da ku da Allah ya ba ku damar kuka saurara da waɗanda suke gefa sauti yana kai musu suka zauna don sauraron karatun duka ina fatan Allah ya ɗora mana a mizani bayan haka jiya lokaci ya yi mana halinsa mun tsaya kan daidai wato aya ta 23 cikin wannan sura mai albarka suratul shura yadda Allah maɗaukaki a ƙarshe yake gaya mana wa man yaqtarib hasanatan Allah yace nazidillahu fiha husna inna Allaha ghafurun shakur to idan ba a manta ba bayani ya gabata akan wannan aya to saboda irin abin da mushrikayyar arab a wancan lokaci suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da sanin gaskiyarsa da suka yi sai suke cewa kai su suna kallon kirkirar wannan littafi yayi sai Allah tabaraka wata'ala kai tsaye sai wanke shi
bismillahir rahmanir rahim na'am أم يقولون افترى على الله كذبا na'am فإن يشاء الله يختم على قلبك mm.
ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته na'am إنه عليم بذات الصدور Allahu akbar to kun ga anan Allah mai girma da ɗaukaka sai yake gaya mana yace am wannan an ma'anarta shine bal- ba haka bane su abin da suke faɗi suna cewa ya ƙolo naftara alallahi kaziban shi annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya ƙirƙiri wannan alƙur'ani ne tunda sun ce ai alƙur'anin ƙarya ne ko kuma a'a eh, sun yadda alƙur'ani ɗin zancen Allah ne amma a gaskiyar magana shine ba su yadda alƙur'anin zancen Allah ba ne don sun ce ƙarya ce saboda haka saboda anan mu lura da Allah ya ce suna cewa ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah ya anibi na sabatil ƙor'ani ilallahi ta'ala to sai Allah ya ce fa'in ya sha'illahu ya katim ala kalbika ai in Allah ya so zai iya shafe hasken zuciyarka abinda aka sama na kiyaye alƙur'ani ɗin kamar can Allah ya gaya mana ya ce wala ta'ajal bil ƙur'ani min ƙabalu an yi ƙuda ilaika wahayin ko kun ga a nan annabi sallallahu alaihi wasallam an wanke masa zuciyarsa duk irin abin da ya shiga to take ainihin Allah yake rike masa shi saboda haka shi yasa yana daga cikin irin albarka ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da iwa ɗaya daga cikin sahabbansa addu'a akan mayafi bayan ya yi masa addu'a sai aka ga yana haka yana ɗebowa da sahabbai suna zaune su ga babu suke gani amma shi manzan Allah ya san me yake ɗebowa ya ɗebo haka ya zuba kan mayafin ya sake ɗebowa ya zuba kan mayafin amma ba wadda iga me yake zubawa sai da ya sau uku sai ya ba shi mayafin ya ce ka rufu da ya rufu da wannan mayafi ƙarshe ko kasuwa ya shiga wani lokaci in dai zancen banza ake sai ya toshe kunnensa amma in dai ba haka ba duk maganar da iji wallahi ya haddace ta to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi damar kiyaye alƙur'ani ana gama karanta masa ya ɗauke kuma ba zai manta ba har ya koma zuwa ga Allah bai manta alƙur'ani ba mantuwa mu a cikin mu take na bangaren alƙur'ani in ka karanta shi Allah ya baka haddasa karkai wasa ka rike shi da kyau idan kuma baka samu kanka cikin masu haddar alkur'ani ba to yi kokari ka iya karanta shi ba tare da matsala ba in baka iya karanta shi ba ka je ka samu waɗanda suka iya karatun ka karanta a gurinsu su tantance maka har rufa yadda suke kowanne da makarij ɗinsa idan ka iya ba dole sai ka yi hadda ba zauna ka yi ta karanta shi haka in ka samu lokaci mafi ƙanƙanta kullum a yininka kai izo biyu kullum a yininka yana da kyau a ce aƙalla ka yi karanta izo biyu idan son samu ne a ce a yininka aƙalla ka yi izo goma wannan in son samu ne kenan to amma in ta gagara karka gaza ainihin mai a ce ka gagara yin izo biyu a wuninka to kun ga asarar za ta yi yawa wannan fa wanda ike shi dole sai ya ɗauki takardar ya duba amma wa'yanda Allah ya hore musu mutum ya kashin gida yana zaune ne yana tsaye ne bai san lokacin da zai karanta izu goma ba saboda Allah ya riga ya hore musu to shi annabin rahama Allah ya riƙe masa alƙur'anin baya mantuwa to shine sai Allah ya ce fa in yasha illahu yakatim ala qalbika wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqul haqqo bi kalimatihi wannan shi yake tabbatar mana annabi abin da izo da shi na alqur'ani gaskiya ce dan ya ce da ya so zai shafe zuciyarka kuma amma Allah din yana shafe ƙarya ne da ainihin me ya riskar ko ya tabbatar da abin da yake na gaskiya ne da kalmarsa saboda haka su lura da wani abu fa adamu dabai ala qalbika واستمرار القرآن ينزل عليك بلا كلاف ولا تغيير في أسلوبه ولا في معانيه دليل على أنه يأتي من الله wannan shine ka'ida zuwan alqur'ani dinnan da kake karanta musu shi ba tare da gargada ko tuntuban harshe ba kuma babu sabani cikin sa kuma babu wani jirkita a cikin shi alqur'ani din cikin ma'anarsa ko usulubinsa kuma ba a taɓa samu ba tsawon lokacin da kake sauraron alƙur'ani daga Allah ba a taɓa samun yankewarsa ba kuma ba a taɓa samun jinkirta shi ba to alama ce wannan shi alƙur'anin zancen Allah ne daga Allah yake zuwa to tun da daga Allah yake zuwa ko kun san abin na bahaushe ne ba ka taɓa samun mutum a ce yau gaskiyarka ta ƙare ko sai dai a ce yau ƙaryarwa na ta ƙare ko amma gaskiya fa a ita kan sai dai ta ga bayanka amma in dai ƙarya ce to kai sannu a hankali za ka ga bayanta to shi ya sanya zarcewar alƙur'ani a harshen annabi yana karanta shi ba tare da matsala ba to dalili ne saƙo ne cewa daga Allah yake kai tsaye saboda haka shi alƙur'ani tsari ne wanda yake ba zancen annabi ba ne a cikin usulubinsa da ma'anarsa da balagarsa kuma ma'anoninsa ba sa sabawa ka duba ko da kalma ta zo ba iri ɗaya ba can ga kamanninta can ga kamanninta idan an zo kai a tunaninka saboda rashin fahimtar larabci sai ka ce to ai an yi tukaware idan ka koma ka samu masana larabci in suka warware sai ga ashe abin a tsari yake tafiya shi ya sanya shi alkur'ani babu tukaware a cikinsa saboda haka wannan yake nuna ba zancen annabi ba ne zance ne na Allah ba ni mantawa wani malami daga cikin malumanmu na ƙasa yake ba mu labarin yadda ya zauna da wani bayahude kuma bayahudan masanin ainihin alkur'ani ne sai yake tambayarsa ya ce yanzu kamar tafsirai nawa ka karanta sai ce ai shi kwata-kwata tafsiran da ya karanta ba su wuce guda uku ba kuma su ɗin ma ba wai du from A to Z ya karanta su ba haka dai yana ɗan bincike kuma tunda Allah ya hore yana sanin larabci ya yi wannan makaranta mai albarka wacce take wato jami'atul azhar kenan yace yana iya karantawa kuma ya fitar da ahkam kaza kaza kaza sai ya tsuka ya kau da kai yace kai yanzu a matsayinka kayi digiri na farko kayi digiri na biyu kayi digiri na uku amma har yanzu tafsiran da ka shina ba su wuce guda uku ba sai ce to ina ka bar irin su tafsiri kaza ya rika lasauto masa ya ce ba jan numfashi sai da ya lasauto tafsiri sama da goma bayan ya ja numfashi ya sake ɗora ya ce ya gaya masa tafsirai sun fi ishirin da wani abu kuma ya rika kawo masa reference a cikin alkur'ani ya ce ka ga mai tafsiri kaza kan aya kaza kaza ya ce mai tafsiri kaza a kan aya kaza kaza ya ce to idan kai comparing ka hada tsakaninsu wato kai muqarana tunda da larabci suke magana yace idan kai muqarana tsakaninsu ka hada zai baka kaza ne saboda haka yanzu sakamakon kaza ashe kaza ne ko yace kai ina ga kai ashe ma baka iya karatu ba har yanzu don Allah mu fahimta fa sai yace to yanzu bangaren sitti sahihi me ka sani yace a'a shi dai yana dan budewa ya karanta amma ba wani ba wani bangare da ya haddace a cikin littafin kai tsaye haka dai hadisai irin bi uku din nan a wancan guri bi uku a wancan gari a guri ya iya zai iya kawo su amma in budewa ne ya karanta zai iya wannan ba matsala sai ya ce yanzu ba sitti sihahi a kanka ya ce to kai da sauranka tukuna ba yahude ne fa don Allah kai kana musulmi ya haddace sitti sahihi a kansa yana kawo maka maganganu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da haka ne da irin wannan ilimin ne suke batar da bayan Allah saboda littafin da kake gadara da shi a ciki za a ɗauko dalili a kawo maka wadda kai kuma baka san me suka yi me suka karanta suka cire kaza suka cire kaza ba tunda baka da ilimi kai malalaci ne to shi annabi an cire shi daga wannan layi annabi baya mance duk abin da Allah ya karantar da shi saboda haka alkur'ani da izo da shi tsari guda ke tafiya da shi ba zancen annabin rahama ba ne sallallahu alaihi wasallam mahalli shahida yake so in gaya mana da ya zo a ƙarshe za su rabu sai ce to ina tabbatar maka kaga littafin Allah ɗin nan ba ana ce maka alƙur'ani zancen muhammadu ba ne sai ce haka ne sai ce to wannan alƙur'anin ya fi ƙarfin zancen mutum ya ce tsari ne na Allah sai ya fara kawo masa lissafin sha tara saboda Allah ya tsara alƙur'ani ne da lissafin sha tara ko ba mu sani ba da ya ɗauki harufa na basmala guda goma sha tara kuma can sai aka ɗauko ɓangaren mala'iku da Allah ya ce alaiha sai ata ashar sannan idan ka ɗauko abin nan ayoyi go abin nan ayoyi guda nawa biyar ne na farko da suka sauka can abin nan ikira abismi rabbikal ladhi khalaqa yace harufa kalma kaza ce harufa kaza ne in ka duba tana da kalmomi kaza tana da ya fara ɗauko masa wayannan lissafin ya ce to duk wanda ice maka alkur'ani zancen mutum ne karya yake ba yahude ne fa wallahi ba yahude ne da kun san wani abin mamaki rahamaniya ta Allah da zai yi nadama akan abin da ike na yahudanci ya ji barna yake yanzu tunaninsa ya bari sai kuma ya bari din to duk irin waccan barnar da ya a baya wallahi Allah ya yafe masa Allah ba ruwansa da waccan barna tunda shi gafurur rahimi ne to sai Allah ya ce shi alqur'ani din nan da kuke kallonsa inda a ce ƙarya ne to ba zai iya yiwa annabi ya zartar da shi yadda kuke kallonsa kuke saurare kuma yake ratsa zukatan ku ba innahu alimun bi zati sudur shi alqur'ani abinan Allah madaukaki masani ne da abin da yake cikin kirazan ku shine zukata kenan shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin suratul mulk ko yace walau abinan walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watir Allah yace da sai mun yanke masa jijiyar baya ya kirkiri ƙarya a gare mu ba mu muka faɗa ba yace mu muka faɗa Allah yace wallahi da yayi haka yace zamu kama shi kamo mai ƙarfi kuma mu yanke masa jijiyoyinsa sai Allah maɗaukaki yake ba da labari ya ce mai huwa wallazi ya qabalu tawbata an ibadihi wa yahfu 'anil sayyi'ati Na'am.
ya'lamu ma taf'alun na'am ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله na'am والكافرون لهم عذاب شديد Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi ai minhum kenan idza tabu sharadin daman in dai ka tuba to Allah zai karbi tubarka wa afu kuma Allah yana yafiya an sayyi'ati ga munana idan mutum ya tuba ya bari ya koma zuwa ga Allah don shi Allah wa ya'lamu ma abina ma tafa'aluna Allah ya san me kuke aiwatarwa saboda haka in mutum yana ayyuka munana ya fahimci aikin ya kai muni matuka har yanzu ya ratsa zuciyarsa yana jin nadama akan me yasa yake wannan aikin to kashi na farko mat- matakin tuba na farko ya kama shi wannan nadamar da i to sannan kuma sai ya zo ya dora astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ya zama kuma wannan tuban taubatan nasuha ne tuba ne wanda yake tun daga kan harshe har zuciyarsa da niyyar ba zai koma zuwa ga wannan aikin da yake yinsa na laifuffukan ba shi yasa maluma suka ce sharaɗin tuba su maluma suka ce tuba wanda yake na wajibi daga kowanne zunubi haƙƙi ne akan kowanne mai laifi ya bari idan saɓo ya kasance tsakanin bawa da Allah ne bai rataya da haƙƙin wani mutum ba to yana da sharuɗa guda uku na ɗaya daga cikinsu ya ciri barin wannan saɓar na biyu ya yi nadama a kan aikin na uku kuma ya niyyar ba zai koma zuwa ga wannan abin da ya aiwatar na laifin ba amma idan ya kasance akwai wani abu kuma bayan wayannan in dai wayannan sharuɗa sun cika guda uku to shikenan tuba ta tabbata amma idan ya kasance kuma akwai me akwai wani abu da irata da haƙi na ɗan adam to shine ciko na hudu sai ya ciru ga barin wannan ma'ana ya ɗauko mu abucin haƙi ya bashi haƙƙinsa in neman yafiya ne ma zai yi ya je ya nemi yafiyar shine ma'ana an yabara'a min haƙƙi sahibiha to Allah maɗaukaki sai yake gaya mana shi Allah tabaraka wa ta'ala daga irin rahamaniyarsa da jin kansa yana gafartawa bawa matukar bawan ya koma zuwa ga Allah kamar misalin waccan binnan wancan bawan Allah da ake bada labarinsa ko ake yawan bada labarin kissarsa wanda ya kashe rai ainihin ɗari za a ce kun ga anan mahallin da za mu yi magana a kansa shine lokacin da ya kashe mutum 99 nadama ta zo masa watakila kafin na 99 ma daman yana jin nadamar wannan aikin fa ya fara muni kuma baya son sa yana son ya koma zuwa ga Allah saboda haka da ya tashi yake neman masu ilimi din har zuwa abin da ya faru ya faru ya cika ta na ɗari kun ga da ɗai bai aikin alkhairi ba a rayuwarsa saboda haka amma abin mamaki yanzu tunda yayi nadama akan irin aikin da yake yi kenan ya tuba zuwa ga Allah baya son ya sake koma zuwa ga barnar har Allah ya haɗa shi da malami masani ya gaya masa bayan ya yarda ya karɓi kuma sharaɗin sannan kuma ya tafi gun da aka umarce shi akan hanya kuma in sallah ce bai taɓa yin sallar ba balle kai zancen sauran ayyuka na ainihin me na wajibi da Allah ya ɗora wa bayi amma ku duba ku ga rikicin da ya faru tsakanin mala'iku na rahama da na ainihin azaba wannan suka ce bai taɓa aikin alkhairi ba da ɗai wannan suka ce a ai ya zo ta'iban ilallahi to kaga kenan idan ya zan bawa ya tuba zuwa ga Allah shi ya sanya maluman abina maluman hikima suka ce ba mai shiga tsakanin bawa da ubangijinsa duk irin yadda bawa ya kai da zunubi in yayi nadama akan ba zai sake aikata wannan aikin ba ya tuba to Allah zai yafe masa sai dai kawai idan shaɗin haƙi ya shafi na ‘yan uwansa bani adam to ya yi ƙoƙari abin da isa mu dama ya mayar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abu huraira yake cewa ya ce ni ɗin nan la'asta gafirullaha wa atubu ilaihi fi yawmin akasara min saba'ina marra ya ce fiye da sau saba'in ba wai sau saba'in ɗin ba fiye da sau saba'in ya ce a cikin ruwayar muslim waccan ruwaya ce ta imamul bukari ya ce ya ayyuhan nasu tubu ilallahi ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu ilallahi fi abinan fil yaumi mi'ata marratin kuma wani hadisi na abinan na ibnu mas'ud ko kuma abul mas'ud yace mun kasance muna irgawa a gun zaman manzon Allah kun ga sahabbai duk abinda annabi yake kallon sa suke suna kuma kiyayewa ya ce to mun kasance muna irgawa abin nan istighfari na manzan Allah a duk gurin da ije ya zauna kafin ya tashi ko dai a masallacinsa ko wani waje an je an zauna in dai ba isar da wani sako yake ba to yana cikin istighfari saboda haka mun kiyaye yana yi sau ɗari yanzu kun ga waccan ruwayar ko wannan ruwayar ta ƙarfafa waccan ruwayar kenan ya ce wallahi mun kiyaye in ya fara muna irgawa sai mun irga ɗari sai Allah ya ce wa yastajibu eh haka ne gurin nan wa yastajibul amina wa yastajibul ladzina amanu wa amilus salihati Allah madaukaki yana amsawa wayannan da suka yi imani suka yi aiki na kwarai ai ma'ana yujibuhum ila ma yasaluna Allah yana amsa musu abin da suka roka wa yaziduhum min fadlihi kuma ya ƙara musu daga falalarsa ka roki ɗaya aka baka biyu ko ka riƙi goma aka baka ishirin ko aka baka ɗari ai an yi maka ƙari wannan falala ce ta Allah ko misali ka roƙi Allah Allah ya baka aljanna sai kai aiki mai kyau guda ɗaya sai aka baka ainihin goma sai aka ce goman a ninka shi ɗari ɗarin sai aka ce a ninka ta sau ba iyaka ai kaga falala ce daga Allah ba aikinka ba ne wa yazidu min fadlihi kenan amma wal abin nan wal kafiruna ko kuma wurin haka yake kuwa na wal kafiruna lahum azabun shadidu amma su kafirai suna da azaba mai tsananin gaske ai ma'ana la yujibuhum Allah baya amsa musu wa inna ma yaziduhum abin nan azaba Allah yana kara musu azaba ne idza da'uhum lahu abina idza da'uhum ayna ya'ni lahum ma kufrihim amma fa istihza'an mun fahimci maganar nan wato misali idan kafiri ya roki Allah Allah yana bashi duk da kafircin da yake cike da izgilin da yake wa Allah wal mustahzi'u shi kuma yujza ala wafaqi su'i amalihi shi ko mai abin mai izgili ana ba shi sakamako ko ana saka masa bisa dacewar mummunan aikinsa saboda haka wa iza waje da shay'an fid dunya mimma yas'aluhu min Allah to fa huwa istidrajun mutum ne ba Allah yake bi ba kullun saban Allah yake amma kullun ni'ima bullo masa take to wallahi kaji tausayin sa wallahi istidraji Allah yake masa dan me yasa ba Allah yake bi ba wannan rahamaniya ce Allah sai ya bashi ana bashi iyakasansa ne na duniya abin nan na lahira anan duniya ya ci ya cinye kayansa sauran ya barwa magada to saboda haka in in mai in mai abin nan mai kafirci ya ainihin roƙi Allah duk da kafircinsa Allah yana ainihin bashi abin da in roƙa gwargwadon irin yadda shi Allah ya so saboda haka wa mil abin nan wa mil ludufihi yana daga cikin tausayi na Allah yana daga cikin tausayi na Allah i'da'ur rizqa limakaluƙina yana baiwa bayansa arziki gwargwadon iko bi qadari muqtadal hal as-salihatul lahum gwargwadon hali kuma abin da yake daidai da ainihin su ko bukatar su ko abin da idace da su Allah sai yake cewa walau basada ولو بسط الله الرزق لعباده نبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء الله أكبر إنه بعباده خبير بصير Allah ya ce yana shimfiɗa arziki ne ga bayinsa jami'ahum dukkansu ga baki ɗaya. Amma a nan kulura sai ya ce walau basaɗan lafin rizika, da Allah zai shimfiɗa arziki ga bayi, da zai shimfiɗa arziki ga ɗayansu ya ce labagau, wallahi da sun ƙetare haddi jami'ahun baki ɗayansu ai ma'ana ɗagau wasu maluma suka ce ɗagau ɗin shi ne misali Allah ya baka misali arziki misali a ce kana da misali miliyan ɗaya sai ka ce a fahimta na wasu malamai irin su imamu mujahid kenan ya ce sai ka ce dama miliyan biyu ne ma to kai ne kafi kanka a kafi sanin kanka ko Allahn da ya halice ka ne fi ka sanin kanka sai ya baka miliyan ɗaya misali sai ka ce dabi ce to suka ce wannan da ka ce dabi ce to ka ketara haddi wasu maluma suka ce a labagau nan Allah yana nufin da Allah zai bai wa kowa arziki da mun ketara haddi akan junanmu da yadda za mu rika kashe juna to yanzu ba kowa yake da arzikin ma yanzu ya ake ku duba ku ga barnar da ake a cikin ƙasa da irin kashe-kashen al'umma da sace-sace na manya da yara da akan ɗan sace yara aje a yi tsafa-tsafa to yanzu manyan ma ba su tsira ba su ma sa su ake ina jin na gaya mana labarin wani ka abin nan wani mutum ko ya jami'in tsaro ne suna kan ainihin wato mai ake ce masa gunda jami'an tsaro suke tsayawa a kan hanya a checkpoint suna tsaye a wannan gurin sai ya kiyaye kullum a raunin wani o'clock zai ga ainihin wata mota ta zo kuma motar a rufa take baki daya amma tun da ogansa ya zo bai taba gani ya ce a buɗe masa mota bayan an zo an gaisa suka mika masa abin da suka mika sai su wuce ran nan sai rashin dace zan ce ko aka yi dace ogan baya nan an bar shi a gurin ashe shi wannan abin ya ne masa kaikayi wannan daidai lokacin at the same time yadda ta zo jiya sai ga ta wannan lokacin do ya oga kaza kaza suka gaisa sai ya ce ya me kuka dauko ne a motar ya ce a karka damu kaza kaza kaza kai dai rike wannan kawai sai ce a sai an bude masa ya gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ina sai fito mana da manyan ma ba su tsira ba da ba yara ake dan sassacewa ba ya tsaya yayi shiru shikenan kawai sai ya fito a motar sai je bude masa yace zo ka gani yana shigowa ko yana zuwa bayan motar da aka bude sai ya ga kartai a ɗaɗɗaure a cikin mota ɗin kowanne daga shi sai gajeren wando kuma a ɗaɗɗaure suke kawai sai ce masa ka gani ya ce eh ka gani ya ce sai ya rufe motar kawai ya je buga motar sai ya tafi abu washe gari ogan ya dawo to shi kuma bai zo wannan gurin ba shi wanda ya ce sai an nuna masa da suka zo sun gaisa aya ogajiya ina ka tafi mugan kaza kaza sai ya ce ina wannan yaron naka sai ce ya aka ne sai ce da yana nan yau da shi za mu cikata eh ha wallahi ca'i da yana nan da shi za su cikata da Allah bai kuru ba Allah ya sauwake to akwai barnar da kana kallanta ko kai jami'in tsaro ne dole kai hakuri kawai saboda tafi karfinka baka isa kai maganar ba wallahi saboda haka ba daidai bane ma ka rika zagin jami'an tsaro kai tsaye kace wai sun ba su da kaza ba su da kaza abinda suke kallo yafi abinda kake kallo sau shurin masaki to wannan fa kun ga arzikin ba a bai kowa ba muna magana akan labagau ne amma ku duba ƙetare haddi da ake da kashe mutane ba ji ba gani wata ran wani ya bugo min waya sai yake tambaya ta malam a taimaka mana da addu'a wani ɗan uwanmu ne kaza kaza kaza ya ɗauki abin nan ya ɗauki jakarsa ya tafi abuja ina daɗa fito mana labagaufil ardi ne fa wai arzikin fa a yanzu ba kowa aka bai ba wasu talakawa ne to da za a shimfiɗa wa kowa da musibar ta ninka wannan shi yasa Allah ya ce yana fitarwa ne gwargwadon ainihin maslaharmu saboda haka da ije aikin fawa yake da yaje sai wani alhaji ya zo ya ɗauke shi ya je ya ɗan gyara masa raguna ashe ba raguna ba ne mutane ne ya je ya same su ana buɗe ya ce ina raguna sai ke ce ga sunan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ga ya tsaya ya yi tsum ya ce yadda kake wa rago haka za ka yi musu kawai ya ga ya tsaya yana abin da ya daka masa tsace in za ka yi ka yi kawai ya yi abin da zai yi a haukace ya fito aka ɗauke shi a mota aka mai da shi gan daga nan sai gida dole mutumin ƙasar haɗeja ne Allah ya sauwaƙe to labagau fil ardi wallahi wannan fa manya ne kenan yanzu an huce matakin yara ko matakin yaran ya kaɗan ƙarawa kawai ake yi to Allah maɗaukaki sai ce walakin yi na zilubi ƙadarin Allah yana saukar da shi gwargwadon ma ya sha'u yadda yake so faye ba su ɗuhali ba'adi ibadihi duna ba'adi ya shimfiɗa wasu wasu ya hana su wayan shi anil basadi din nan albagayo me yasa shimfiɗa wa kowa da kowa zai zama ƙetare haddi ai ta zalunci zaluncin yayyawa kama huwa mushahidin fil mujtami'i minan nasi kamar yadda muke kallo guraren garuruwan mulguran zamantakewar mu kaga malam anan kamar yana kallon kowa ya sani yace sai yace kama huwa mushahidin fi mujtama'in nasi kamar yadda yake faruwa kake kallo nake kallo a gurin zamantakewar al'umma ma'ana garuruwan innahu bi ibadihi kabirun basirun shi Allah ga ainihin bayinsa mai ba da labari ne ga abin da ya huce da abin da bai zo ba kuma basirin mai gani ne gani kuma ba irin naka ba saboda haka sai jazihim Allah zai sakan ya musu da duk irin aikin da suke yi sai Allah ya ce wa huwa allazi har yanzu wallazi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma balaghu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid Allahu akbar Allah ya ce wa huwa allazi shi Allah da shi ne wannan millufihi daga cikin irin tausayinsa yunazzilul gaisa ya ani yana saukar da ruwan sama min ba'adi ma qanatu bayan mutane sun ɗebe tsammani daga saukar ruwan wayan shiru rahamatahu kuma ya yaryada rahamarsa a cikin su bayi din bayan sun yanke rahama kuma su dawo suna ainihin walwala to in banda Allah ba wanda yake da wannan kuma ya rike wannan ainihin me matakai na kofofin arziki bangaren ruwan ne bangaren dukiya ne tsagwaranta yanzu ku duba ku ga yadda ake tono abin nan duwatsu na kudi din nan ko zinari ko azurfa ko ko wanda ake tonan su kaje ka ga yadda ake da yawan mutanen da suke halaka rami ya rubuta musu amma kullun a cikin tonan ake amma kun ga shari'a saboda ta san wannan dan ka gane al'amarin na Allah ne sai Allah ya kawo bayanin yadda duk irin abin da ya faru a irin wannan gurin ga hukuncinsa wannan sai mun koma cikin littattafai na fiƙa hau Allah ya ce yunazzilu shi Allah yana saukarwa da ainihin yunazzilul gaisa yana saukar da ruwa min ba'adi ma qanadu bayan mutane ayya isu min nubulihi sun ɗebe tsammani daga saukar wannan ruwa wayan shiru rahamatahu kuma sai ya yarda rahamarsa wa huwal waliyyu domin shi Allah majibinci ne ga mominai wato ma'ana shi yake lura da al'amarin bayansa mominai kuma alhamidun shi Allah godajje ne abin godewa ne inda kuma a wajensu ko yaushe a cikin godewa Allah suke domin za ka samu siffa na momini mutumin kirki duk irin abin da yake yi baya mantawa da Allah kamar kisa da yawanci maluma suke bamu ko misali mai yawan istighfari wadda wata rana yace yana son ya ga abin nan Imam Ahmad amma bai ganshi ba ai da yawa muna jin irin waɗannan kissosin to su bayin Allah kullun a cikin ambatan Allah suke to da sun daga hannu sun ce Allah kai mana kaza sai Allah ya amsa musu to akwai abin da yake kuma dole mataki bayan mataki ne sannan za su samu wannan abin sai Allah yake cewa me من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة نعم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير to yana daga cikin ayoyi na Allah li izhari lutufihi li ibadihi don Allah ya ainihin bayyana tausayinsa ga su bayi din sai ya halicci sammai da ƙasa wa bassa kuma ya watsa ya yaryada fihi ma a cikinsu ɗin min dabbacin daga dukkan nau'in abin da ike dundige ai ma'ana ma ya dubbo alal ardi kenan minan nasi wa gairi Allah ya halicci sama da ƙasa ya kuma sanya bayansa a ciki irin yadda ike so ya shimfiɗa su kuma kuma kowa aka kaddara masa irin abin da ika mata yi kuma irin abin da aka ce dinan dole wannan zai bi in kuma yace ba zai ba to shikenan shi zai sha wahala yanzu da Allah in tambaye mu wanne irin gini ne za ka ga ya ɗau shekaru ba ka ga wata rana ba ka ga ane masa kwaskwarima ba ko a ɗan cire can a sa wani abu wani lokaci a ɗan cire can a sa wani abu ko? to ka ɗauki misali ko da rubutun takarda ne yau ka rubuta ta gobe in ka ɗauko sai ka yi gyara kai ba gobe ba gobe ta yi nisa yanzu ka ɗauki takarda ka rubuta in allah da in an jima zuwa misali faduwar rana ka dauko kana duba za ka ka nemi bairo kana dan rubutu kana gyarawa ko amma da Allah akwai wani wanda ya taba ganin sama ta samu matsala tunda ka tashi kaga sama ka taba jin ga wani gefe can ya fado a wata kasa to akwai wani ainihin dirka ko gafa da kaga an tokare ta anna samawati wal arda kana taratakan ko fa fatakana kuma waje annaminal ma'i kullu shay'in hayy saboda haka wannan yake nuna tausayin Allah idan da Allah baya kaunar ka bai kaunata bai kaunar ku sai ya sau saman ta ta matse mu a kawai shikenan amma sai ya rike ta kuma duk kiyayyar mai kiyaya ba zai taba zunguro ta ta fado ba Allah madaukaki yana daga cikin rahamarsa yayin sammai da ƙasa kuma ya yaryada bayinsa cikin su kuma wa huwa ala jam'ihim lil hashri idza yasha'u Allah ƙadirun ne shi akai bisa tattara bayansa ya haɗa su ɗaya wancan yana waccan ƙasa wancan yana waccan ƙasa wancan yana waccan ƙasa to fa yana da ikon zai tattara mu rana guda kuma a guri guda ba zancen wancan ɗan wata ƙasa ne wancan ɗan wata ƙasa ne a'a gu guda za a taru farfajiyar kiyama idan ya so yin hakan kuma ƙadirun mai iko ne akan haka wa yumkinu su'al watakila zai iya yiwuwa mai tambaya ya tambaya in ji malam kenan yace idza kana Allahu latifan bi ibadihi fi jami'il halati idan ya kasance to bawa Allah haka yake da tausayi ga bayansa ga dukkan halin da suke ciki to falima za yusibuhum ma yusibuhum min al-masa'ib to me yasa abin da yake samun su na musiba yake samun su ajaba ta'ala sai Allah da kansa sai ya amsa sai ya ce mai asabakum مصيبة نعم.
بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Allahu akbar وما أنتم بمعجزين في الأرض mm.
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير to wannan ita ce amsa ai kun ga wannan tambayar da malam ya kawo kuma haka yake abin wataƙila mutum ya ji an karanta Allah yana da tausayi akan kaza Allah yana da tausayi akan kaza ce to kuma Allah yana tausayin amma ya muke samun kanmu cikin kaza muke samun kanmu cikin kaza sai Allah carraf sai ya bada amsa dan ya san a cikin bayansa akwai masu wannan tambaya zai ce wa ma asabakum wannan kidaban lil mu'minina ne zance Allah yake kai tsaye da mu'minai wa ma asabakum min musibatin ma'ana baliyatun wa shiddatun duk inda wasu fitintunu na cututtuka suka same ku da tsanani talauci makamancinsa ya same ku Allah ya ce fa bima kasabat aydikum dalilin abin da hannayenku suke aiwatarwa ne ai kasabtum min adh-dhunubi kuna aikatawa na zunubai da kuke yi ba kakkautawa wato an lura da hannu ne anan saboda mafi yawan ayyuka da hannu ake yi kun san wata yafiya ta Allah sai Allah ya ce wa ya'fu an kasirin ba dufa kowanne duk zunubin da muke ba wai Allah yana kama mu da shi 100 bisa 100 bane a'a dan annabin rahama ya gaya mana yace duk wanda za a yi masa binkicen kwakwaf to faqad uzziba shine man uqiba can wancan hadisi da muka taba karantawa in dai za a yi maka binkicen kwakwaf akan laifuffukan to fa masu shiga aljanna fa karancin nasu zai zai kai zai kai matuka saboda haka wa ya afu an kasir yana yafe muku da yawa kuma min habi lidufihi wannan daga cikin tausayinsa ne fala yujazi alaihi baya sakamako akan wannan wato yau zaka yi laifi ko yanzu kai laifi in an jima kai laifi an jima can ma sai ka dada laifi duka Allah yana kallo wasu abubuwan a yafe maka wasu a dan kama ka da su Allah ya ce duka yana yi ne da yawa yana yafe muku ‘yan kaɗan ake jarrabar ku da shi. Wa huwa ta'ala, akram Allah shi ne mafi daraja, mafi girma. Min yasanil jaza'a fil akhirati ba'da jaza'id din abinan abinan ba'da jaza'ud dini bil musibati bayan Allah ya jarrabe ka nan duniya kana raye an shafe maka wannan zunubin kuma a lahira a sake kama ka da shi da ko Allah ya girmama gabarin yin haka wa amma gairul mu'abinan muznibina fama yusibuhum fid dunya duk wayanda suke ba masu zunubi bane wato zunubin su daman su bai taka kara ya karya ba yanzu kamar mutanen da ba su da aiki sai tasbihi sai hailala sai in su gifari ba za ka same su cikin mutane ana cin naman wasu da su ba ko a cikin gidansu kaje ka same su ba sa hayaniya da al'ummar gidansu kawai hasali ma zaka ji da su da iyalansu duka magana suke yi ta tsari ma'ana ta addini to tunda su ba ma'asumai bane wani lokaci za su iya yin ainihin wasu ƴan kurakure to dan wannan kurakuran su wa'annan idan musiba ta samu mutum kamar dan tuntube taka kaya dan bugewa yanka da wani abu na karfe ko reza da makamantansu to Allah ya yi maka ne lirafa'i darajatihim fil akhirati don a ɗaukaka darajar bawa a lahira wato misali yanzu ka je fita anan sai ka ɗan gurmuɗe ka goce ka ɗan ji ciwo to wani zunubi ne Allah ya lura a lahira zai baka matsala to sai aka ɗan goge maka shi da wannan faɗuwar da kai ka ɗan gurmuɗe ko ka ɗan canki wani abu ya huda maka sawo ko kana zaune kana ɗan yanka wani abu ya yanke maka hannu ko makamancin wannan to wani zunubi ne zai zame maka zai zame min zai zame muku alaƙaƙai a lahira sai Allah sai ya goge maka shi dalilin samun wannan shi yasa annabi cikin wancan hadisi babu abin da zai same ku na wata musiba wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi yace ma mini abinan ma mini yusi abinan yusibul mu'minu min shaukatin fama fawqaha illa rafa'aha Allahu biha darajatun babu wani abu da zai shafi mutum mu'mini na musiba face Allah ya sa ya zama daukaka gare shi au hudda anhu biha kadai abinan kadi ko sha sa kurakure da yake aiwatarwa wato ɗayan biyu ne ko dai baka da zunubi amma kai nawa so ake a ƙara maka daraja a lahira ko kuma kana da zunubi so ake a kankare maka shi kai bawan Allah ne ba za ka samu kaskanci a lahira ba to shine Allah madaukaki yake gaya mana anan malam yace wa amma gairul muznibi na wanda su ba zunubin suke ba fama yusibuhum dukkan abin da ya same su fid dunya anan duniya to fa huwa li rafa abin li rafa darajatihim ne fil akhirati Allah yace wa ma abin nan wa ma antum bi mu'jizina ku fa ba masu ainihin gujewa Allah bane fil ardi a cikin ƙasa fatafawu abin nan fatafawu tuhu balle ma ku tsere masa wa malakum min dunillahi ba ku da wani koma bayan Allah min waliyyin wani majibanci wala nasirin ko mataimaki ya dafa'u azabahu ankum wanda zai tunkuɗe azabar Allah in Allah ya nufin zai muku azaba law arada an ya akuzakum bi jami'i ma kasabtum min adh-dhunubi ai fa huwa bayanin kenan li afwihi an kasirin kenan inda Allah ya nufin zai kama ku da dukkan irin abin da kuke na ainihin zunubi din to wallahi ba wanda ya isa ya hana Allah yayin wannan sai Allah ya ce har yanzu wa min ayatihi wa min ayatihi tariqil bahri kal a'lam Allahu akbar in yasha yuskinu riha fa yunalla rawakid ala dhahri mm إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور au yubikuhunna أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير Allahu akbar ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص to da Allah ku duba rahamaniya ta Allah da Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi na Allah aljawariya ani jawari sufunu fil bahari yanda tekuna suke daukan jiragai masu nauyi wani lokaci idan ka ga jiragai a cikin ruwa ba za ka ga ayar Allah ba sai ka tsaya ka kallaci jirgi a cikin ruwa wani jirgi ne na ruwa da muka yi ainihin awa abin nan muka yi wata biyu muna sauke kaya cikinsa wai an ce ƙaramin jirgin ruwa ne ƙarami fa aka ce amma wallahi tsayinsa ya kai layin nan da ya shiga gaban wayannan gidajen da ofis ɗin nan layin da ya shiga ya fita ta bayan asibiti na girmansa ya kai haka wai ƙaramin jirgin ruwa ne kuma mun yi wata biyu muna sauke kaya a cikinsa da safe babbar mota guda shida ce take lodi haka nan da yamma haka kuma da daddare motoci shida shida ne idan kuma abin nan ƙananan motoci ne irin kamar a ce roka ko irin su canki-canki ɗin nan to guda sha biyu ne ake ajiyewa wata biyun nan da muka yi muna sauke wannan kayan a wata side fa na lagos kenan abin mamaki ba mu muka fara aikin ba lokacin ma aikin ya yi zurfi baya ban san wata nawa aka yi ko kwana nawa aka yi to haka muka tafi muka bar shi akwai dambulan ɗin da ko buɗe shi ba a yi ba mun san dambulan aiko? ma'ana ɗakunan na ajiye kaya kaya ɗin ai a cikinsa an kakkasa ɓangare kaza kaya iri kaza ne ɓangare kaza kaya iri kaza ne in misali wanda zai ɗauko kaya daban-daban ne to abin mamaki da a ce kuna aikin ka zo bakin jirgi da agogo a hannunka kowa yayin ta subuce da Allah za ta zauna a kan ruwa ainihin tsayawa za ta yi kuma kai da ita kun yi sallama amma ga irin wannan kayan da motoci da suke zuwa suke ɗauka ba zancen safe ba zancen yamma ba zancen dare akwai wanda yin sun fara karfe tara na dare za su tashi karfe daya kunda su fara karfe tara abinan daya na dare kuma su kuma in ana aikin kuɗi kenan in an ɗauko kaya na gold su kuma karfe daya zuwa karfe nawa zuwa karfe shida na safe amma abin mamaki wata bicir to amma duk irin wannan nauyin da ya ɗauka bai sa ya nutse ba wannan ba aya ce ta Allah ba shi yasa Allah ya ce yana daga ayoyinsa yana daga cikin ayoyinsa aljawari ya'ani as-sufun fil bahri kal a'lam in ka ganshi kai ka ce manyan duwatsu ne wallahi sai ka ce manyan duwatsu ne in ka ga wannan jirgin a cikin ruwa yana tafiya Allah ya ce in ya sha'ayu sukinar riyaha fa yadhallalna rawakida to yana daga cikin tausayin Allah da aka zuba wannan kayan nauyi a ruwa ya zan bai nutse ba to Allah ne ya tura wata iska take rike da shi kuma take kada shi wani yana yin gabar wani yana yin yamma wani yana kudu wani yana yin arewa kuma da iska guda daya iska daya ce amma wannan zai kada ya kudu wannan kuma ya kada ya arewa wannan ya kada ya yamma wannan ya kada ya gaba kuma in ba hatsari na bacin jirgi ba za ka taba samu sun yi karo ba don Allah wannan ba tausayi ne na Allah ba shi ne Allah ya ce da Allah ya so sai ya rike wannan iskar ba ya zalalna ai ma'ana ya sirna rawaki da sai su tabbata a gude ba sa tafiya kaga anan kamar ana cewa wanda i jirgi in yana kallon injin da i ne yake tafiyar da shi in har yana kallon injin da i ne yake tafiyar da shi to sai Allah ya tsayar da wannan iskar injin nasa ya tura ya gani ina fatan mun fahimta Allah ce to za ka gansu kuma ya ce rawaki da ya ce rawaki da ɗana sai ce ala zaharihi zai tabbata akan doron ruwan ba zai je ko ina ba ba zai nutsan ba tun da Allah bai so ya nutse ba to amma kuma ba zai tafi ba saboda rashin wannan iska sannan sai Allah ya sanya wata hikima a cikin shi jirgi ɗin baya shan ruwan zartsi ina fatan kun san da haka ma'ana irin ruwan teku mai wannan gishirin baya sha wallahi baya sha in kana da wani masanin jirgi ka je ka tambaye shi ka ji wallahi idan ta kama dole ruwa ya kare musu suka ɗiba suka zuba wa ainihin wato abin nan shi lagireton jirgi ne ko mai gunda ake zuba ruwan da yake bukata din to in aka zuba in Allah yadda kafin ku je gunda za ku je to in kun sauka he dai ku rika sa gatari kuna sare gishiri ya lullube shi gaba daya ya tace gishirin ya fito da shi da Allah ba kudura ce ta Allah ba Allah kai mana muwafaka duk irin wannan nauyin nasa gashi nan yana tafiya akan ruwa bai nutse ba amma kai da aka dauko ka inda zaka fita kai tsalle ka fada cikin ruwan kuma he ka nutse saboda kai Allah bai kaddara maka waccan baiwar ba saboda haka inna fi zalika laayatin likulli sabbari wannan aya ce ga dukkan wanda ya kasance mai hakuri wato shine mumini kenan wanda yake da hakuri lokacin tsanani kuma shakurun mai yawan gode wa Allah lokacin da yake da wadata idan yana cikin tsanani shi bawa na Allah to yana da haƙuri yana kuma yi wa Allah godiya sannan kuma in ya samu wadata kullum a cikin gode wa Allah yake Allah ya ce auyu bi kuhunna idan kuma Allah ya so sai ya nutsar da su a cikin ainihin tekun bima ka saboda dalilin abin da hannayensu suke aiwatarwa ai ma'ana ahaliha ahalihin na kenan su ma abota wannan jirgin in Allah ya so yubi kuhunna sai ce amma wa afu an kasirin sai da yana yafe musu ne da yawa yana yafewa bi ludufihi ta'ala da tausayinsa Allah ya ce wa alamu kuma ya san ai allazina yuja abin nan yujahiduna ne gurin nan na'am allazina yujahiduna fi abina ay yujadiluna wannan da suke jayayya cikin ayoyin Allah Allah ya sani yace malahum min mahisa wallahi ba su da wani gurin gudu ma'ana Allah zai kama su kuma ba za su iya kubucewa ba saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya kyale kowanne bawansa ne yayin abin da duk ya ga dama wato shine hadidi ko narko amma akwai ranar da za a kama shi sai Allah ya ce fama utitum fama utitum شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون Allahu akbar Allah mai girma da ɗaukaka ya ce fama utitum wannan kiɗaban lil mu'minina ne wa gairi babu wani abu da Allah zai baku duk wani abu da Allah zai baiwa bayansa anan wannan rayuwar ta duniya wa mata'ul hayatid duniya to ainihin dan jin dadi ne na nan rayuwar duniya ya tamatta'u bihi wanda bawa zai ji dadi da shi sun mai zalo sannan kuma abin ya gushe wama inda abinan wama inda Allahi khairun duk abin da ike wajen Allah abin da Allah ya yi wa bayansa na kwarai tattali to shine mafi alkhairi wa abaka shine mafi wanzuwa kuma lillazina amanu ga waɗanda suke masu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suke dogaro ga Allah din saboda haka anan mu lura Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa muminai kashi uku cikin ma'amalarsu Allah ya kasa su wato ma'amalatihim bainihim wa baina rabbihim na farko au ma'a gairihim au al'afina liman zalamahu wal muntaqimu bi qadari jurmi sannan kuma na uku wa zalimu to fa bada abil awwal sai ya fara da na farko sai ya ce والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون Allahu akbar والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم mm.
ومما رزقناهم ينفقون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wallazina ya ji ta nebo na kaba'irar ismi walfa wahisha. Ai ma'ana, mujibatil hudud, wa'yannan, wa'yanda suka nesanci duk irin abin da ike na laifi ne da abin da ya shafi zina ko makamancinsa ko sace-sace ko kashe-kashe irin halin da ya da bayi yanzu suke ciki. Wa gairi haminal kaba'iri, kai da ma wani wannan daga cikin manyan zunubai. to su waɗanda suka nisanci irin waɗannan laifuffuka wato kashi na farko daga cikin mu'minai kenan wa idza maghadibuhum to ya gafiruna idan aka yi musu ke aka ketara haddi a kansu, aka fusatar da su aka ci zarafin su to he su yafe su ce ba komai ayi tajawazuna dalaban li lahi bihim dan neman tausayin Allah ya tabbata kansu su he su yafe shine abin da Allah ya gaya mana yace wal khadiminal gaiza wal'afina anin nasi kun ga sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa ashe kana da ikon ka zartar da abu amma kuma barin sa shine yafi alkhairi sai ka bari to Allah yana son ka wanda kuma duk Allah yake son sa to mun sani ba shi da matsala saboda haka Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka tabbatar da son mu gare ka ya Allah Allah ya ce wallazina abinan wallazina sabinan nastajabu li rabbihim su ne nan da suka amsa kiran Ubangijinsu. Mina tauhidi wal ibadati sun kaɗaita Allah suna bauta irin yadda Allah ya ce sannan wa aqamus salata kuma suna tsaye da sallah. Wa amruhum al'amarinsu ai allazi yabdu wa lahum wani abu da zai fito fili gare su ya zama wannan ya samu damuwa wancan ya samu damuwa suna neman menene mafita to shura bainahum shikenan sai su zauna su tattauna wane me kake kallo me mafita akan matsala kaza don in ba kaza bai faru ba kaza zai iya kaza to sai a tattauna anan sai su samu mafita daga wajen Allah shura bainakum wala yu'ajjiluna ba sa gaggawa su zartar da hukunci kai tsaye take kun ga in muka lura anan Allah tabaraka wa ta'ala ai ya ja kunnan annabi yace fa'afu anhum wato mun din dauki gutsaran ayan ne fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah ko Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam su fa sahabban nan naka ba ma'asumai bane in sun bata maka rai kai hakuri ka yafe musu ka nema musu gafarar Allah kuma ka nemi shawari da su kan al'amarin da warware shi bai zo daga wajen mu bane mu shawarin su zauna ka tattauna da su ku duba yadda Allah ya ba su wannan garanti saboda girmamawa shi yasa ya ce wa amruhum shura bainakum sannan wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma cikin abin da muka azurta su su masu ciyarwa ne ba sa yin ruwa wanda mafi yawan al'umma yanzu wannan ruwar ita ta halakar da su kamar yadda ta halakar da mutanen farko to mu kuma yanzu tunda ba za a halakar da mu irin waccan halakarwar ba sai aka bar mu da talauci eh sai aka bar mu da talauci wallahi al'umma su ciyar da dukiyarsu dan Allah su gani su ga yadda Allah zai rene su yi rika maintaining ɗin ainihin arzikinsu yadda ba sa ma tsammani wa min mara zaka nahun ai ma'ana a alainahun yin fiƙo na fiɗa a tallahi wa min zikirar ma'omini na kenan huwa sirful awwal kenan wa huwa allazi idza ghadiba yaghfiru kashi na farko kenan wanda idan an fusatar da shi zai nemi zai zai yafe zai ainihin ya afuwa ba zai sake ba na biyu kuma shine Allah madaukaki sai yake cewa والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون na'am wannan kashi ne Mm.
سيئة سيئة مثلها Allahu akbar فمن عفا وأصلح فأجره على الله Allahu akbar إنه لا يحب الظالمين to ku duba ku gani akwai wanda za a yi masa abu shi ba zai haƙuri ba amma za a rama daidai da yadda aka yi masa na zai rama za- zai a- zai rama in shi ne zai rama da kansa in kuma rama masa za a yi daidai da yadda aka yi masa misali an ɗauke masa hannu ko an ƙurbe masa hanci ko an yanke masa kunne ko an cire masa ido sai ce a shi ba zai haƙuri ba sai an biya shi idan hannu ne aka yanke hannu in ido ne aka cire idan in kunne ne aka yanke kunne ai ba ketare haddi ba ko to wallahi ba shi da laifi a gun Allah amma sai Allah ya ce da zai yafiya kuma wannan shine yafi don Allah mu duba mu ga tausayi da rahamar Allah wannan yakan sa in na karanta irin wannan ayoyi sai in tuna abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Karuna da ya ce ka duba zum- in ji ƙaruna kenan ya ce ka duba zumunta ɗan uwana ka roƙi Allah kar ya nutsar da ni sai ya ce ku zihil ardu ƙasa kama shi ransa ya riga ya ɓaci ya ci zarafin annabin Allah ya ci zarafin muminai da suke tare da annabin Allah Allah ya ce ya Musa wato zan fito mana da tausayin Allah ya ce ya Musa ice me yasa yana roƙonka zumunta yana roƙonka yafiya kuma kace ƙasa ta daɗa kama shi Allah ya ce da ni ya roƙa da bai manta da ni ba ni ya roƙa ya ce da na amsa masa na fitar da shi da Allah ku ji tausayin Allah ya ce da ni ne ya roƙa da tuna na fitar da shi kuma ka ce Allah ba alladifu ba ne Allah kai mana muwafaka saboda haka ya ce abin nan waje za'u sayyi'atin sakamakon mummuna to sayyi'atun mislaha sai ai mummuna kwatankwacin irin abin da wancan wadda iya yi wato innan nafsa bin nafsi kenan wal aina bil aini har zuwa ƙarshen aya yace faman afa amma wadda iya fe wa aslaha ai ma'ana ya kyautata alwud da soyayya bainahu wa bainal ma'afun anhu tsakanin wadda iya fe masa bayan ya yafe masa ya karfafa soyayya tsakaninsu to fa ajruhu ala Allah ladansa yana wajen Allah innahu la yuhibbul zalimin Allah baya son masu zalunci ai ma'ana albadiina bizulmi wanda za su fara da yin zalunci Allah baya son su sai ya kawo siffa ta karshe ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل akan wa laifin yake inna masabilu إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق na'am أولئك لهم عذاب أليم yawa Allah mai girma da ɗaukaka ya ce walamanin tasara wanda fa ya nemi taimakon Allah ba a da zulmihi bayan an zalunce shi iyahu ga ainihin mai abin da aka yi masan Allah ya ce wa'yannan ma alaihim min sabilin su babu wani laifi a kansu ma'ana mu'akhizatun abin da za a kama su da shi a babu laifi an cire musu misali wata gaba ko an cire musu haƙori suka ce su ma sai an cire ko an cire kunne suka ce sai an cire wannan babu komai a kansu amma misali an cire haƙori ɗaya ce a'a watakila ko dan yana da kuɗi watakila ko dan yana da mulki ya ce a cire masa haƙoran gaba guda biyu gaba ke ɗaya ai ya ƙetare haddi ko to wannan a kansa akwai zunubi amma sai ya ce ak- an cire masa ɗaya ruba'iya ɗaya su ma ce a cire ɗaya turmi ne aka cire shi ma a cire masa turmi fiƙa ce aka cire shi ma a cire masa fiƙa Allah ya ce duk wanda ine mu taimakon Allah ta hanyar a saka masa ko a rama masa wayannan su babu wani laifi a kansu innama sabilu laifi yana kan allazina yazlimuna nasa wanda suke zaluntar mutane waye baguna ai ma'ana ya amaluna albaghi suna aikata aiki na ƙetare haddi li yufarriqun nasa dan su raba mutane bi idkhalil iktilafi bainahum dan su shigar da sabani tsakanin su fil ardi a cikin ƙasa bi ghairil haqqi ba tare da haƙƙi ba Allah ya ce to wayannan tunda tafiya suke cikin ƙasa bil ma'asi da laifuffuka yace li annal bagi kada yakunu ainihin abinan mashuban bi abinan bi haƙin kal intisarin al muqtarinu bil abinan bi ta'addi fihi shi mutumin da yake tafiya cikin ƙasa da sako yake ƙetare haddi yake kaza yake kaza shi ai daman ya cancanci a shafe shi ma a doran ƙasa saboda abin da yake na ƙetare haddi Allah ya ce ula'ika masu irin wannan lahum azabun alimu saboda haka Allah ƙarshe ce walimanta walamanin tasara wasu abin nan wa gafara ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور to wannan ita ce ɗabi'a mai wahala walaman sabara falam yantasir shi an zalunce shi amma yana da ikon ya ce a rama bai yadda ba sai an rama masa kwatankwacin yadda aka yi masa amma sai ya yi haƙuri kun ga kaɗan ke da irin wannan wagafar bayan haka kuma ya yafe ya ce Allah ka yafe mana ai ta jawaza to inna zalika irin wannan tada ko ɗabi'a ta haƙuri da yafiya lamin azmil umur yana daga cikin manyan al'amura da Allah yake son su kamar can da yace awal kadhimin al-ghaiza wal afina har zuwa ƙarshen aya ɗin Allah kai mana muwafaka saboda haka mu lura anan sinfi ko kashi ne na mu'minai wadda an musu laifi kashi na farko su sun yafe suna da ikon su rama kashi na biyu su ba za su iya haƙuri ba za su rama amma daidai da yadda aka yi musu babu laifi a kansu to yanki na garshe ko na gaba shine abin da zamu ji insha Allah saboda yanayin lokaci Allah ka yafe mana kurakuran mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala akwai tambaya ne mana akwai tambaya ne wani yana tambaya na ce ko ya rubuta tambaya na'am muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana kurakuran mu abin da izamo na laifi da muke yi yau da gobe Allah ka ji tausayin mu ka shafe mana shi Allah muna roƙon ka ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka albarkace ta ya Allah Allah ka albarkaci wannan ƙasa ta mu Allah muna roƙonka wayanda suke nufin watsewa ko lalacewar ta ya Allah Allah muna roƙonka in ba masu shiriya bane Allah ka isar mana sharrin su Allah ka isar mana sharrin su shugabannin wannan ƙasa ta mu tun daga ainihin ƙasa ɗin baki ɗaya zuwa jiha zuwa ƙaramar hukuma Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su Allah marasa shiriya daga cikin su ya Allah kai ne ka sani ya Allah Allah mu ba mu san su ba anta taqdiru alaihim wala naqdiru أنت تعلمهم ولا نعلم يا ربي اللهم كفنا شرهم اللهم كفنا شرهم اللهم كفنا شرهم Allah muna roƙonka ya Allah idan ƙarshen rayuwa ya zo Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani karatuttuka da azumi da sallolinmu ya Allah ka taimake mu ka ɗora mana kan mezani Allah ka ji tausayin mu cikin tausayinka ya Allah da kake da shi kan bayinka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad وارحم محمدا وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين